ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na litinin 24 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 daidai da 24 ga watan uku miladiya ta 2000 kwanaki masu albarka cikin wannan wata mai alfarma don karanta littafin allah da kuma jin tarjamarsa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir kuma muna nan a cikin suratu ali imran a jiya mun karanta mun dai sake bayani tun daga wa min ahalil kitabi man inta man hubikin tsanin yu'adihi ilaik kuma mun tsaya akan ma kana li basharin an yuciyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لذلك ذا متاشي آية تتمانين ديدي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة الله مدوك كين سركيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون الله مدعوك كنسركي يتي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا يأمركم babu ta yanda za a yi annabi ya umarce ku an tattakhidul mala'ikata ya ce ku riƙi mala'iku wannabiyina da annabawa arbaban a matsayin iyayen giji abin bauta a ya'murukun bil kufri a ce annabin Allah ya umarce ku da kafirci ba da iz antum muslimun bayan kun riga kun musulunta kun mika wuya wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina ka tuna lokacin da Allah ta'ala yayi alƙawari da annabawa lama ataitukum min kitabin cewa duk irin abin da na baku na littafi wa hikimatin da hikima thumma ja'akum rasulun daga baya sai kuma wani manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum yana mai gaskata abin da ke tare da ku latu'minunna bihi lallai za ku yi imani da shi walatansurunnahu kuma za ku taimake shi qala a aqarartum Allah ya ce kun yarda da wannan wa akhaztum ala zalikum isri kuma kun yi alkawari da ni akan haka qalu aqararna suka ce mun yadda qala fashhadu yace to sashen ku ya zama shaida akan sashi wa ana ma'akum nima ina tare da ku mina shahidina daga cikin masu shaidawa faman tawalla ba'da zalik duk wanda ya juya baya bayan wannan yarjejeniya da wannan alkawari fa'ula'ika humul fasiquna waɗannan su aka su afasikai afa ghaira dinillahi yabghun yanzu wani addinin Allah kuke nema afa ghaira dinillahi yabghun yanzu wani addini wanda ba na Allah ba kuke nema walahu aslama man fis samawati wal ard bayan cewa duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa ya sallama ya miƙa wuya ga Allah tsawon yana so aukarhan ko tilas wa ilaihi yurja'un izuwa gare shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yurja'una ake koma ake mayar da mutane to kafin mu koma kan waɗannan ayoyi mu sake bin su a cikin ayoyin da muka karanta jiya akwai wata al'ada da wata sifa da wata halayya ta yahudawa da allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wadda take bata da kyau an samu wasu daga cikinsu yalwuna alsinatahum bilkitab suna canzawa allah zancensa Allah ta'ala ya ba su dama ya ba su ilimi a madadin su zama kamar ayar da ta gabata kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ayar da zamu karanta kai gaba a maimakon su zama rabbaniyin malamai na gaskiya malamai na Allah masu isar da saƙon Allah babu kwaskwarima ba ragi ba ƙari masu tarbiyyantar mutane akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarci mutane da shi amma sai aka wayi gari saboda suna da harshe saboda suna da magana saboda suna da masu sauraronsu saboda akwai social media da ake yada kowace irin hayaniya sai mutum ya ɗauko aya a cikin alkur'ani ya lankwasa ta ya ɗauke ta daga asalin yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita ko abin da ta kunsa wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un yahudawa da Allah ta'ala ya ce lalle a cikinsu an samu waɗanda suke murguɗa zancen Allah ko dai su canza lafzan ko kuma ma'anan kowanne za su iya zai iya ɗauka amma galibi ma'anan ɗin shi ya fi faru wannan wani abu ne wanda al'ummar musulunci ba za ta karɓe shi ba a ce mutum ya zo da wani ƙari ko wani ragi a cikin alkur'ani ko ya zo da wata kwaskwarima a kan wata aya wannan al'ummar musulunci ba za ta karɓa ba saboda ma'alumun ne min addini bi darura sanin alkur'ani yanda yake wata larura ce wanda ba yanda za a jahilce shi a inda ake samun mutum ya shigar da wato san zuciya wajen fassara ayar sai Allah ta'ala ce lallai wani bangare na ahlul kitab suna da irin wannan halayyar na wato yalwuna alsinatahum suna karkatar da harasansu bil kitabi wajen karantar da littafi in suka zo karanta wa mutanensu a taura wannan ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka samu wani bayahudi ya yi zina da aka kamo shi aka kawo shi sai aka ce to bari a yi masa hukunci da littafinsu sai aka tambaye su idan mutum ya yi zina a littafin kuma ake masa sai suka ce kawai dan dudungure masa ake a dan kunya tashi a dan daddake shi da takalmi a dan zazzagaya da shi mutane su yara su yi masa ihu shikenan sai aka ce to ku zo da attaurar ku karanta ta in kuntum sadiqin to da suka zo sai suka karanta sadara sama sai ɗaya daga cikinsu sai ya sa hannu a tsakiya sai ya karanta sadarorin ƙasa to akwai abdullahi bin salam kar ku manta abdullahi bin salam da ba yahude allah maɗaukakin sarki ya yi masa ni'ima ya musulunta ya gaskata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana da ilimin wannan attaurar da ya ji an karanta sama an karanta ƙasa an tsallake wani abu sai ce ɗauke hannunka mai ka danne ana ɗauke hannun sai gashi akwai ashe a cikin littafin su akwai ayatul rajam akwai ayar da ta ce in mutum ya yi zina a yahudanci a jefe shi kamar yadda alkur'ani ko kuma musulunci ya ce in mutum ya yi zina yana da aure a jefe shi kaga sai suka danne wannan to ana samun irin haka mutum ga littafi ya ɗauko shi tiryan tiryan ya karanta sai ya karanta sama sai ya tsallake wani guri sai ya karanta ƙasa sai kuma ya jajjona wasu maganganu nasa kaga da suka zo suka danne sai ce ɗauki hannun suna ɗauke yana ana ɗauke hannun fa iza fiha ayatul rajam sai gashi a ce a cikin attaura ma akwai ayatul rajam da tace in mutun yayi zina a jefe shi to kaga wannan yayi daidai da wannan ayar wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab wajen karantar da mutane ainihin littafin Allah to anan ne sai suke canza maganar Allah madaukakin sarki ku da kuke sauraro in ba masu ido da ilimi a cikinku masu karatu ba litasabuhu min alkitab za ku yi tsammanin wannan abin da suka shigo da shi wannan abin da suka lankwasa bakinsu ko suka canza sai ku ɗauka yana cikin littafin saboda littafi ne a gabansa yake karantawa da haka za ku ɗauka duk abin da yake faɗa haka ya zo a cikin littafin wa ma huwa min alkitab a ƙashin gaskiya kuma wannan abin da kuka ji ya faɗa baya cikin littafin wa ya huwa min indillah kuma su dage cewa wannan abin da suka faɗa daga wurin Allah yake wa ma huwa min indillah kuma ba daga wurin Allah yake ba wa ya ƙuluna alallahi alkadhiba wa hum ya'lamun da haka kaga kenan daga cikin abin da zamu samu a wannan aya lallai ayar tana gargadi da jan kunnen malamai su zama masu tsoron Allah malamai su zama masu gaya wa mutane saƙon Allah ba ragi ba ƙari malamai su zamanto masu gaya wa mutane gaskiya komai ɗacinta malamai su kaucewa biye wa soye-soyen zuciyar mutane malamai su guje wa san birge jama'a gaskiyan nan sunanta gaskiya in ta zo a faɗe ta canza mata wuri yi mata kwaskwarima wannan malami zai iya fadawa hadarin da yahudawa suka fada da hakan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kaza a cikin alkur'ani malamai magabata ga yadda suka fassara fassara bisa fahimtar magabata duk wata aya da ka gani da za ka karanta ta a wannan karnin da muke rayuwa karkamanta an yi karni goma sha wajen biyar ana karanta ayar ana fassara ta ba kai ne farkon fassara wannan ayar ba kowa gane ma'anar ayar hawa'in da suka gabace ka ba balma akwai wa'yanda da ɗumi-ɗuminta suka jita kan ta zo gare ka yanzu a ce sahabi bai fahimci ma'anar aya ba sai kai shi fa ayar tana sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka dora wa nauyin yayi musu bayani shi sa bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da alqur'ani sune sahihan bayanai duk wanda yake so ya gane alqur'ani yanda yake ya koma ya bi maganganun manzon Allah ya manzon Allah ya fassara yaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimci wannan ayar yaya tabi'ai suka fahimci wannan ayar yaya atba'u tabi'ina suka fahimci wannan ayar domin waɗannan sune alqurunul mufaddala sune karnoni guda uku mafiya falala lokacin shegantaka bata fara shigowa cikin addini ba lokacin addini yana nan yana cikin kan ganiyarsa kuma madararsa kafin hayaniya da rudani da son zuciya wasu su kudunduno su su shigo da su cikin addini da aka duk wata aya da ka gani kan ka jita ka fahimce ta kai aiki da ita sahabi ya riga ka kai ka gani ne nake karantar da kai su kuma malamin malamai ne ya karantar da su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da su da haka ba zai yiwu ka fahimci aya ta saba da fahimtar wayancan kuma a fahimce ka ba lalle a jin kaɗa ko aya kana bayani ta yi daidai da fahimtar waɗancan magabatan dan manzan Allah ya yabi ƙarninsu ya ce mafi alherin ƙarni da aka taɓa yi a duniya shine ƙarnin da manzan Allah ya rayu a cikinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce daga shi sai kuma ƙarnin da ke binsa daga shi sai kuma ƙarnin da ke binsa su ne alƙurunul mufaddala guda uku khairun nasi ƙarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم da aka karka ɗauka alƙur'anin nan na gidanku ne karka ɗauka alƙur'anin nan naka ne cewa yanda ka ga dama haka za ka karantar da mutane shi a yanda Allah yake nufi haka za ka karantar da mutane littafin Allah lalle mu gane wannan don a san cewa akwai aiki akan malamai shi yasa duk wanda zai ɗauki aya ya fassara ta to gaskiyar magana yana buƙatar hatara yana buƙatar taka tsantsan domin in ya fassara yana nufin haka Allah yake nufi to kaga wannan yana da haɗari shi yasa ka zo ka karantar da mutane ka fassara aya da molanka ka fassara ta da ra'ayi ka fassara ta da son zuciya wannan haɗarinsa ba ƙarami ba ne domin kana so ka nuna yanda ka fassara ta haka Allah yake nufi yanda ka fassara ta haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimce ta haka yi aiki da ita haka yi karantar a to wannan kuma yana buƙatar sai ka yi nazari yana buƙatar sai ka koma ka karanta littattafai sai ka karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka karanta abubuwa da dama daga cikin abin da zamu koya a cikin wannan aya wato yi wa Allah ƙarya hadarinsa ba ƙarami bane domin ka koma cikin suratul araf cikin jerin laifuffuka kana iya cewa yi wa Allah ƙarya ya fi shirka girma wal inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayril haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kansa cewa ya yi masa ƙarya ba daidai yake da yi wa sauran mutane ƙarya ba man ka zaba alayya muta amidan falyalijin nar a wata ruwaya falyatabawa a maƙa'adahu minan nar manzan Allah ce saboda in ka ce Allah ya ce to kamar ka gaya wa mutane shari'a ne hukunci ka faɗa in ka ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya kasan mutane ba su da abin koyi da ya wuce manzan Allah shi sa ya ce duk wanda ya ce na faɗa ban faɗa ba ya tanadi mazauninsa a wuta to shi sa a taƙawulu alallahi bila ilmin jingina wa Allah magana ba tare da ilimi ba wannan hadarin ta ma kana li basharin an yutiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa thumma yaqulu lin nasi har zuwa karshen ayar ita kuma wannan ayar Allah madaukakin sarki yana ishara ne zuwa ga annabawa babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya girmama shi ya martaba shi ya darajanta shi ya bashi annabta ya bashi littafi ya bashi ilimi kuma maimakon ya buge da yi kiran mutane maimakon ya dinga kira zuwa ga Allah ya buge da kiran mutane zuwa gare shi ba a taɓa samu ba bai kuma dace har wa yau wani malami Allah ya bashi ilim na alkur'ani ya bashi fahimtar sunna ya bashi fasahar bayani a madadin ya kira mutane zuwa ga Allah zuwa ga alkur'ani zuwa ga sunna sai kuma ya dinga kiran mutane zuwa mazhabarsa zuwa ƙungiyarsa zuwa ɗariƙarsa bayan ga mazhaba ga ɗariƙar manzan Allah sallahu alaihi wasallam ma kana li bashari an yutiyahu Allahu alkitaba wal hukuma wan nubuwa Allah bai bawa mutum gadan annabta a madadin yayi aiki irin na annabawa na jan mutane zuwa ga Allah kadaita Allah da kore shirka yi wa Allah da'a da hana mutane sabawa Allah sannan kuma sai ya ce kunu ibadan limin dunillah sai kuma ya kwace wa Allah maɗaukakin sarki matsayi na abauta wa Allah sai ya dinga bautar da mutane shi su dinga yi masa bauta babu wani annabi cikin annabawa da ya yi wannan aikin babu annabawan Allah abinda suke kiran mutane zuwa gare shi shine suna kiran mutane ne zuwa ga Allah su ba su da wani wata kungiya tasu da suka ware ba su da wata mazhaba tasu ko wata ɗariƙa tasu suna jan mutane ne kai tsaye zuwa ga Allah abinda kawai suke ƙoƙarin gaya wa mutane kunu rabbaniyin ku zamanto malamai na Allah zama malamai na Allah masu ilmantar da mutane da tarbiyyantar da mutane bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sannan abu na kusan ƙarshe a cikin wannan ayoyi ana gaya mana cewa shi karatu ko alƙur'ani ana karanta shi ne a fahimce shi ba ana karanta shi ne kadai ba bima kuntum tu'allimuna alkitaba kaga ka karanta ka gane kana kokarin ganar da wani wa bima kuntum tadrusuna nan kuma ka karanta kila ma ka haddace kaga ka karanta ka haddace bai isa ba ka fahimta kai aiki ka kuma ja mutane zuwa ga yin haka ayar da muka karanta yau ma da yace wala Allah ta'ala kai yace wala ya amurakum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyyina arbaba kenan mun fahimci ayar da ta gabata babu wani annabi cikin annabawa da ya taɓa umartar mutane da su riƙi mala'iku ko annabawa a matsayin iyayen gidi an ce dalilin wannan ayar kar ku manta ƙissar nan dai ta nasara wafudu nasara na jiran wayancan kiristoci da suka zo suna tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sha'anin annabi isa alaihi salam 80 da wajen uku duk akan wannan matsalar ce ake ta tattaunawa korewa Allah ɗa cewa Isa ba ɗansa ba ne, kore wani Allah ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. Shi yasa a nan ma sun tattauna da annabi sallallahu Alaihi wasallam sai suka sake dogewa akan kafirci, suka sake kafewa akan matsayarsu ta sufa Isa Allah ne. Har ma sai suke zargin annabi sallallahu Alaihi wasallam cewa kawai ko dai so yake yi ya ɗauke su daga bautar Isa ya mai da su zuwa ga bautarsa shi. ina fata an gane kamar in sun fahimta kawai dabara yake yi ya raba su da isa ya dawo da su kuma kan tasa ɗariƙar shi ne sai Allah ya ce wala ya amurakum sai Allah ya musu raddi yace wala ya amurakum babu ta yanda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ku an tattakhidul mala'ikata yace ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban ku koma ku dinga bautata musu min dunillah ai wa ma kana li ahadin minhum ba a samu ɗaya ba daga cikin annabawa an ya amurakum da ya umarce ku bittikhadil mala'ika yace ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban ta'budunahum su zama wasu alloli da za ku dinga bauta musu min dunillahi ku ajiye Allah a gefe babu wani annabi da ya zo da irin wannan da'awar ba a taɓa yi ba ayyukalu yanzu hankali zai karɓi wannan ayyuhan nasu ya ku mutane yanzu hankalinka zai kama aya murakum aya amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun a ce annabi ya umarce ku da ku kafirce bayan ku riga kun zama musulmi to kada warwara kenan ya kira ku kun musulunta kuma ya sake umarta ku da ku sake kafircewa bayan da ku bayan kun musulunta yanzu hankalinka zai iya karɓar an yi amurakum a ce annabin Allah ya umarce ku bil kufri billah ya ce ku kafircewa Allah ba a dan qiyadikum li amrihi bayan kun riga kun miƙa wuya ga al'amarin Allah kun musulunta yanzu zai yi haka Allah madaukakin sarki ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyina ya annabin Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka tuna akhadallahu mithaqan nabiyyin lokacin da Allah ya yi alkawari da annabawa gabaki ɗayansu wannan wani alkawari ne mai ƙarfi da Allah ya yi da dukkan annabawa ga alkawarin da Allah ya riƙa alkawarin da Allah ya yi da annabawa lama ataitukum duk abin da na baku min kitabin na littafi wa hikimatin ko na wata hikima wato babu wani annabi da bai yi wa Allah alkawarin in manzan Allah ya zo yana raye zai imani da shi ba babu wani annabi da bai yi wa Allah alkawarin zai yada wannan manufar ga al'ummominsa cewa in sun yi tsawon rai sun riski zamanin da manzan Allah zai bayyana lalle su yi imani da shi kuma su taimake shi babu wani annabi da bai wa Allah wannan alkawarin ba babu wannan yana nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaf annabawa sai da Allah ya musu alkawari cewa sai da suka yi masa alkawarin cewa mun yadda mun amince mun yi imani za kuma mu yada wannan manufofin ga mabiyanmu al'ummominmu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya bayyana muna da sauran numfashi za mu yi imani da shi za mu mance da mu annabawa ne an ba mu littafi za mu dawo mu narke cikin al'ummarsa a lokacin da wani yake ganin shi in yabo wani ba sai yabo manzan Allah ba ma zai je aljanna saboda tabewa annabawa ma suna cewa inda za su yi tsawon rai su riski zamanin manzan Allah su ma za su zama cikin sahabban manzan Allah ne ba annabawa ba ka duba annabin Allah Isa alaihi salam ba da dadewa ba muka karanta ayoyin cewa Allah ya dauke shi zuwa sama ai cikin alamomin tashin alkiyama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai dawo saukowar annabi Isa kuma idan annabi isa ya sauko ba zai dawo ya ci gaba da kilemin shi annabi isa ba ne zai zo a matsayin sahabi cikin sahabban manzan Allah zai bayyana a wannan zamanin babu abinda zai fushe shi sai ya bi inda annabi musa kalilur rahman kalimullah kai inda zai bayyana ya ce wallahi ba abin da zai fushe shi in bai bi ni ba amma ka kama wani ba manzan Allah ba kuma ya raba ka da manzan Allah kuma ka yadda kai asara ta yi maka yawa wannan rashin basira wannan daƙiƙanci da dabalidanci ya yi maka yawa annabawa suna cewa su wani sun zo narkewa za su yi su zama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma za su mara masa baya su taimake shi su yada sunnarsa kai kuma ka zama cikin masu faɗa da saƙon da annabi ya zo da shi ka amma wanda ya dora ka akan wani ya cuce ka Allah ya ganar da mu duk annabawan Allah sai da Allah ce la'in wato lama ataitukum duk abin da kuke ganin na baku min kitabin na littafi wa hikimatin da hikima thumma ja'akum rasulun sannan sai kuma ga wani manzo shi kuma ya zo muku min indi yace daga wurina yake musaddiqun lima ma'akum kuma babu bambanci da abin da ke tattare da ke hannunku ya zo da abin da yake mai gaskata abin da ke tattare da ku shi ma ya zo da maganar a kaɗaita Allah da bauta a yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya a zama mutane su zama masu gaskiya su zama masu amana duk irin abin da ke kuke yake hannunku shi ma sai ya zo da wani bayani da wani saƙo da zai gaskata abin da ke hannunku latu'minunna bihi kun yi min alkawari za ku yi imani da shi wala tansurunnahu kun min alkawari za ku taimake shi fa hal aqarartum kun yadda da haka wa atarabtum bidhalika kun furta haka wa akhadhtum ala dhalika ahadi almusaq kun yi alkawari akan haka qalu Allah yana bani yana baka labarin yanda yi da annabawa yayi haka da annabi Adam yayi haka da annabi Nuhu yayi haka da annabi Musa yayi haka da annabi Ibrahim yayi haka da annabi Isa duk annabawan nan Allah ta'ala yayi wannan magana da su cewa duk da yanzu ga ku annabawa ne a zamanin ku na ba ku littafi na ba ku manzanci na ba ku hikima amma kun yi alkawarin nan gaba akwai wani manzo na musamman wanda zai zo in kun riske shi za ku yi imani da shi za kuma ku taimake shi ƙalu a ƙarar na bi zalik suka ce ya Allah mun yadda da haka mun amince ƙala falyashhad ba'dukum ala ba'd yace to ku ci gaba da shaida wa junanku kai ka zama shaida akan wani ya da shi ma ya zama shaida akan ka washhadu ala umamikum bidhalika ku kuma shaida wa al'ummominku haka ku ba su labari akwai wani manzo na ƙarshe da za a turo mai daraja ta ɗaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ya zo mun yi wa Allah alƙawarin za mu yadda da shi mu imani da shi mu taimake shi kuma Allah ya ce kuma mu isar muku mu shaida muku haka Allah ya ce to in kun shaida kun yi alkawari akan haka wa ana ma'akum mina shahidina Allah ya ce ni ma ina tare da masu shaidawa ina tare da ku akan masu shaidawa wa ana ma'akum mina shahidina alaikum wa alaihim ni ma ina cikin wanda zan zama shaida akan ku zan zama shaida akan al'ummominku wa fi hadha a cikin wannan bayani annallaha akhadha al-mithaq mun fahimci ashe Allah ya yi alkawari ala kulli nabiyin ya yi alkawari da kowane annabi an yi umina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da Allah bai yi alkawari da shi cewa zai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wa akhadha al-mithaqa ala umamil anbiya bidhalik kuma Allah ya yi alkawari wato da al'ummomin annabawa akan haka ina fata an gani ibn kathir rahimahullahu ta'ala ya ce allah maɗaukakin sarki yana ba da labari a wannan aya na irin alkawari da yarjejeniyar da ya yi da kowane annabi har zuwa kan annabi isa alaihi salam allah ya ba su ilimi ya ba su hikima ya ba su annabta wa ballaga ayya muballigin muballigin thumma ja'ahum rasul min ba'di kowane annabi Allah ta'ala ya yi alkawari da shi cewa idan wani manzo ya zo bayansa la yu'minunna bihi wa la yansurunna wa la yamna'ahu ma huwa fihi min al-ilmi wan nubuwa wai ilimin da shi wannan annabin yake da shi annabtar da Allah ta'ala ya bashi ba za ta hana shi minatti ba iman bu isa ba'adahu ba za ta hana shi yin biyayya ga wanda aka aiko bayansa ba duk sun yi wa Allah wannan alƙawarin babu wani wanda yake jin ni fa annabi ne an aiko ni kafin shi ya zan kuma dawo in zama mabiyinsa babu wani annabi cikin annabawa da yi wa Allah musu akan haka babu duk sun yadda cewa da annabtar da ilimin da hikimar in an aiko wani annabi bayan su za su yi imani da shi ƙala a aƙarartum wa akhadtum ala zalikum isri ya ce ƙala a aƙarartum kun yadda wa akhadtum ala zalikum isri kuma kun yi min alƙawari akan haka shi yasa aliyu bin abi talib radiyallahu an da abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yadda suka ce ma ba'athallahu nabiyyan Allah Allah madaukakin sarki bai aiko wani annabi ba min al-anbiya daga annabawa illa akhadha alaihi al-mithaq sai da Allah ya alƙawari da shi alƙawarin da Allah ya da kowane annabi la in ba'athallahu muhammadan sallallahu alaihi wa sallam idan Allah ya taso da annabi Muhammad Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa hayyun shi wannan annabin yana raye la yu'minun la yu'minanna bihi yayi wa Allah alƙawari zai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa la yansurunnahu kuma zai taimake shi wallahi mu gode wa Allah ya wajibi ne mu gode wa Allah akan wannan ni'ima da Allah ya mana da Allah ya zabe mu ya ba mu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam muka zama mu ne al'ummar ƙarshe da muka rabauta da annabin ƙarshe amma ya fi sauran annabawan. Wallahi mu gode wa Allah, laƙadi ja'akum rasulun min anfusikum da Allah ya ga dama sai ya yi ka cikin mutanen annabi Nuhu. Gwagwarmayar da aka yi ta ruwan tufa na daƙila kana can a can ka bayyana. ko ka yi imani kana cikin jirgin nan ko kuma kana cikin wanda a kaza humus tufanu wa hum zalimun da Allah ya ga dama sai ka bayyana a cikin mutanen annabi lutsu alaihi salam in kun yi imani ku ga ga katti yan iska suna ta luwaɗi suna ta son sai sun lalace ku ga irin tashin hankalin da annabin Allah luɗu ya shiga game da mutanensa akan wannan mummuna ɗabi'a ta luwaɗi da Allah ya ga dama sai ka fito a wancan al'ummar yanzu kai baka yarda zaɓi ne kai na Allah ba Allah maɗaukakin sarki duk bai fito da kai cikin wa'yancan annabawan ba sai ka fito cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kowane annabi sai da yawa Allah alkawari in manzan Allah ya bayyana yana raye to zai zama cikin mabiyan manzan Allah dan Allah dan uwa ya za ka yadda a raba ka da manzan Allah ya wani zai zo ya taimaka surutai kuma ya raba ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ka da surutu a ciki ba qalan lahu qalan rasul bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka ce wa in tudihu tahtadu shi kadai ne aka ce in ka bi shi zaka shirya babu wani malami duk girmansa duk kasaitarsa duk tarin iliminsa duk girman rawaninsa da girman alkyabbasa da babban asuwakinsa da kandilinsa da katuwar casbaharsa babu wanda aka aiko ma a cikinsu kuma Allah maɗaukakin sarki bai ma alkawarin in ka bi shi ka shirya ba amma Allah ya ma alkawarin ka bi manzan Allah ka shirya amma kana da zaɓin ka bi wani ba manzan Allah ba domin wa ma'alar rasuli illal balagul mubin tana na ita ma aka ce ba a ɗora wa manzan Allah ba sai isar da saƙo in ka bi shi alhamdulillah Allah ya yi maka ni'ima in kuma kana da wata hanya ta shiga aljanna ba ta ofishin manzan Allah ba jaraba wa amarahu an ya'khudha al-mithaqa ala ummati kuma babu wani annabi da Allah bai yi alkawari da shi ba cewa zai isar da wannan sako ga al'ummarsa la'in bu'itha muhammadun cewa al'ummarsa su ma sallallahu alaihi wasallam wahum a haya suna da sauran numfashi Allah ya musu tsawon kwana la yu'minunna bihi za su yi imani da shi wa la yansurunnahu kuma za su taimake shi wa qala ghayruhuma far rasulu muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya shine seal na annabawa babu wani annabi bayansa salawatullahi wa salamuhu alai da'iman ila yawmiddin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-imamul a'zamu lalle kowane annabi imami ne limami ne shi ma amma limamun limamai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-imamul a'zam shine liman mafi girma ba a taba yi a duniya ba kuma ba za a yi liman mafi girma da ya kai manzon Allah ba allazi law wujida fi ayyi asrin wujida lakana huwa alwajibu ta'a shi kadai ne annabin da aka ce a duk zamanin da ya bayyana wajibi ne a mai da'a in kuma dan wani zamanin ne Allah ya ja kwanansa ya riski zamanin manzo Allah ya zama ba shi da zabi wajibi ne ya bi manzon Allah al-muqaddam manzon Allah fa shine wanda aka gabatar alal anbiya'i kullihim akan annabawa gabaki ɗayansu ba wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin su ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء ابن كثير yace shi yasa ya zama limamin su daren da aka yi Isra'i da shi kaf sai da Allah ya tattara mai annabawan nan a Baitul Maqdis aka ce shige gaba kai ne liman ko kuma ku ne mamu the difference is clear ya zo ƙarshe amma an nuna musu wannan na ƙarshen to yana da matsayin da ku da kuka gabace shi ba kai shi ba a daren isra'i duk allah ya tattare masa annabawa ya ce jagoranci su yi musulmanci lamma jitama'u bi baitul maqdis wa kadhalika inda zaka sake gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an bayyana ranar tashin alkiyama domin huwa shafi'u fil mahshar shi kadai yake iya zuwa ya nemi alfarma gaban Allah a wannan ranar kuma Allah maɗaukakin sarki sai da ya sa aka yi al'umma ta yi bibiyar wasu annabawa don a sake ganin girman da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah in ba don haka ba da tashin farko sai Allah ya sa wa mutane basira su je wajen manzan Allah tunda dama shine da aka ce zai iya yi amma sai Allah ya batar da tunanin mutane aka ce a'a ku fara aka je wajen annabi Adam annabi Musa annabi Ibrahim annabi Isa duk waɗannan suka ce a'a ina ai yau al'amarin yau mu ma dai in muka tsallake mu alhamdulillah me yasa aka yi ta zuwa wajen annabi wani kai tsaye da sai a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan a sake gane matsayin annabi an je wajen annabi wani ya ce kai a yau gaskiya ba zan iya ba annabi wani ya ce a a al'amarin nan fa yau a hankali sai a hankali amma ana zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ana laha ya je ya faɗi gaban Allah madaukakin sarki yayi ta kirani yayi ta yi wa Allah yabo har sai da Allah ta'ala ya ce ya Muhammad irfa a rasak ya Muhammad daga kanka sal tuqta washfa tushaffa me kake so ne roki tambayi za a baka nemi ceto da alfarmar da kake nema kowace alfarma ce za a yi maka wanda ka duba ulul azmi min al-anbiya ulul azmi masu hairaki cikin annabawa ulul azm su biyar din nan duk sai da aka je wajen wannan ana ganin ai suna cikin wanda Allah ya yi ta ambatonsa cikin alkur'ani hatta annabi isa nan aka ce wa kana inda Allahi wajiha mun karanta mai daraja ne a wajen Allah amma rana an ji ya ce kai shi ma ba zai iya ba aka je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hattan tahi hattan tahiyan nauba ilai har sai da ton ya zagayo kan annabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu huwa al-makhsus bihi sai ya zama ashe shine wanda Allah ya keɓanta da wannan matsayin salawatullahi wa salamuhu alai Allah madaukakin sarki ya ƙara tsira da aminci da daraja ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ما شاء الله من شاء الله kaga an jiro takarda ma kamar lokaci ya bisa ko Allah malaukakin sarki ce faman tawalla ba'da zalik fa ulaika humul fasiqun wanda duk ya bujire ya juya baya akan waɗannan bayanai da muka saurara yanzu ya ce shi bai yadda ba ya yi buris da su ya yi kunnen uwar marasa jin magana game da wannan karantarwa da ya je أولئك هم الفاسقون الله يجعل الناس فاسقين الله يجعل أي فمن أعرض عن دعوة الإسلام wanda ya ko kula ya bujire wa kiraye-kiraye da saƙonni na musulunci ba da hadal bayani bayan wannan bayani na alƙur'ani daki-daki wa hadal ahad banda wannan alƙawari da muka ji Allah ya yi hadda annabawa allazi aqadahu Allahu ala anbiya'i wanda Allah ya riƙa ga annabawa wanda Allah ya rika ga annabawa amma mutum yake ganin shi yana da wanda ya fi masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wanda ya kama ba manzan Allah ba annabawa sun ce su ma za su cika alkawarin da suka yi wa Allah al'ummominsu ma za su cika wannan alkawari wajen bin manzan Allah in Allah ya raya su sun riski zamanin annabi amma kai ba a zamanin wani annabi ba a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kana cikin wanda Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas amma wai ka saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama wani algafa ta malan ka kama kafan wala fa nake gani ina fata an gane shi yasa Allah ta'ala ya ce fa ulaika humul fasiquna ay humul kharijuna an dinillahi wa ta'ati rabbih wa'annan su ne waɗanda suka fanɗare wa addinin Allah wa ɗa'ati rabbihim suka kuma bujire wa yin ɗa'a ga Ubangijinsu. sai Allah ya ce a faghaira dinillahi ya bugun yanzu wani addini daban suke nema ba addinin Allah ba a yuridu ha'ula'il fasikon yanzu waɗannan fasikan min ahlil kitab daga cikin alul kitabi yanzu suna son ghaira dinillah wani addinin Allah suke so wa huwa al-islam wanda addinin Allah shine musulunci allazi ba'atha Allahu bihi Muhammadan wanda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yanzu wayancan nasara na jiran da Allah yake ta yi musu wannan bayanin manzo Allah yake ta shimfiɗa musu wannan bayanin yanzu wani addinin na allantar da annabi Isa shi suka zaba na mai da annabi isa a matsayin ɗan allah duk da wa'annan bayanai da hujjoji da allah ya musu duk ba su gane ba yanzu suna ganin za su ci gaba da yin addinin isa allah ne ko isa allah maryam allah allah allah trinity allah maɗaukakin sarki ya ce bayan kuma su ajiye musulunci wanda shine addinin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a anna kulla man fis samawat tare da cewa fa dukkan wanda ke sama wal ard da duk halittun da ke cikin ƙasa istaslama sun sallama wa Allah wanqada sun sun jawu zuwa ga Allah wa khada'a lillah sun risina wa Allah da'iyatan ko suna so wannan muminai kenan su ne masu risina wa Allah suna so wa ragaman anhum inda shada'id da kuma dolansu lokacin da suka shiga bala'i da musiba hina la yanfa'uhum dhalik lokacin da hakan ba zai amfane su ba yanzu ka dinga neman wani addini ba na Allah ba bayan dukkan halittun da ke cikin sama da duk halittun da ke cikin ƙasa sun riga sun miƙa wuya sun sallama wa Allah sallama wa Allah iri biyu ne akwai sallama wa Allah da girma da arziki akwai sallama wa Allah dole saboda akwai ayatullahi shar'iyya akwai ayatullahi kauniyya su ayatullahi shar'iyya wannan imani ne ayoyin Allah shari'a an ce kai sallah kana yi an ce kai azumi kana yi an ce kai sadar da zumunci kana yi an ce ka bi iyayenka kana yi an ce kakkai ƙarya baka yi an ce kakkai shaye-shaye baka yi an ce kakkai zina karkai ha'inci kakkai sata duk baka yi yadda da ayatul lahi shar'iyya sannan daga cikin ayatul lahi kauniya kana bacci akwai wanda ya sai ce shi zai bujirewa wannan dokar ta yayi bacci kaga akwai wanda yake bin Allah ko baya so dan yana bacci akwai wanda ya sai bujire wa ayatul lahil kauniya ta yunwa ya ce shi wannan ayar ta Allah ta kauniya shi ba zai mata biyayya ba akwai masu bin Allah dole dan da chemical energy din mutum ya kare cikinsa ya fara zanga-zanga za ga ya yarda da ayatul lahil kauniya an fahimta ko farin ciki bakin ciki wannan da ayatul lahil kauniya ne ga mutum wato ka shirbin yana ta kuka ayatul wallazi adhaka wa abka wanda yake sa kuka ya sa shi kuka ai ayatul lahil kauniya ce kaga mutum kuma yana ta murna mala yana ta dariya baki a ce dariya hakun ne allazi adhaka wanda yake sa dariya ne ya sa shi dariya shine Allah in bai yadda ba shine Allah in kuma ya isa ya zama sa ba ku dariya sai hamma a yi abin dariya ya shamur akwai ayatul lahil kauniya shi yasa ya ce walahu man fi samawat shiga ban daki har sai ka yi shawara na'am sai mutum a yi shawara da shi ayatul lahil kauniya ne walahu man fi samawat daga duk waɗanda halittun da suke sama wal ardi da waɗanda suke kasa to sun sallama wa Allah ɗau'an ko dai sun sallama wa Allah cikin suna so saboda sun gane Allah shi ya halicce su Allah shi ne kaza Allah shi ne kaza sun yadda za su bi shi suna ƙaunarsa fiye da ƙaunar da suke wa kowa da aka suna yi wa Allah biyayya akwai kuma waɗanda suke yi wa akwai ayatul lahil kauniya da waɗanda suke bujire wa Allah to suna yi wa Allah ɗa'a ko ba sa so a waɗannan ayatul lahil kauniya wa ilaihi yurja'un yawmal ma'ad sannan ana mayar da su ne ranar tashin alkiyama zuwa ga Allah fa yujazi kullan Allah zai saka wa kowanne kowa bi amalihi da aikinsa in alkhairi mutum yayi a saka masa da alkhairi in mutum yayi sharri a saka masa da sharri man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa wa hadha tahdhirun min Allah wannan aya tana ɗauke da jan kunne da gargaɗi da tsawatarwa daga Allah ta'ala li khalqihi ga halittarsa an yarja ilaihi ahadun kada ɗaya ya kuskura ya koma zuwa ga Allah minhum daga cikinsu ala gairi millatil islam wallahi yana yin wani addini da ba na musulunci ba wallahi ya taɓi ya ya tsara Allah yana jawo mutane kunne karka wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ka kuskura ka mutu sai kana musulmi Allah ka kashe mu muna musulmai Allah maɗaukakin sarki ka karɓi rayuwar mu muna musulunci Allah ka karɓi rayuwar mu muna cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu masu kokarin koyi da halaye da ɗabi'u da maganganun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kauna ta gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya tashe mu a ƙarƙashin jama'arsa Allah maɗaukakin sarki ya shayar da mu tafkinsa Allah maɗaukakin sarki ka taimaki addinin musulunci da musulmi a nan za mu tsaya sai kuma gobe amma gobe insha Allah shi ne darasinmu na ƙarshe za mu rufe ina ganin za mu samu damar kaiwa kan izo mu tsaya a kullu da'am insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ibadar da muke gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki Allah ya karɓa mana Allah ya karɓi azumin mu Allah ya karɓi sallolin mu Allah ya karɓi sadakokin mu Allah ya karɓi addu'o'in mu Allah dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ka bi da haya Allah ka ba su mahallansu wayanda suke son aure Allah ka hore Allah ka ba su yin abin aure Allah ka hada su da mata na kwarai wayanda suke da larura ta rashin lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wayanda suke bukatar haihuwa Allah ta'ala ka ba su wayanda kuma suke da ƴaƴa waɗanda suke marasa jin magana Allah ka shirya musu Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka kyawawa da siffofinka mafiya kamala Allah iya iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da 'yan uwanmu da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya girmama ladansu Allah ya ba su aljanna madaukakiya 'yan uwanmu da suke kwance a asibitoci da gidaje Allah ta'ala ka ba su lafiya wayanda suke mana wasiya da addu'a Allah ka biya bukatunsu ka biya namu gaba daya Allah ka sa albarka a cikin rayuwarmu Allah ka sa albarka cikin iliminmu Allah ka sa albarka cikin iyalanmu Allah ka sanya albarka cikin arzikinmu Allah ka sanya albarka a ƙasarmu Allah ka sanya albarka a jihanmu mu Allah ka sanya albarka a unguwanninmu Allah ka sanya albarka a cikin gidajenmu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum Allah ya sa Allah ya sa wala Allah ya sa masha Allah
Todo, todo,